أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الحاتم الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسلة الباقي على زال الأولى راكية وقامة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتاجئين والتابعين بإحسان إلى مدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن قوس الأدواسي قلب الأقراج فريد داري على الإطلاق هاتم الأطبعين أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وقاهري وملاذي وأديبي إلى الله شيخ إبراهيم السدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والشكر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والرشد والهداية بجاه رسول الله أهمة الشيء اهدر لنا بهذا المهدر والتعرف بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونزرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت إتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله يومنا زمان الأجل السبعين دعوكو أتكين جواهر المعاني جاء من صيا أكن أوقات العبد أوقات العبد أربع لا هامس له lokaci na bawa guda hudu ne bayi da na biyar wanda shobram radiyallahu ta'ala yake cewa wa harisan al-awqati ay hirsin wa hajir man ibtala bala'an naqasi to lokaci hudu ne kawai kana da shi baka da shi ka sani baka sani ba shikenan wannan shine kuma zai zai ta juyawa cikin kowane guri kana da shi ba ka da shi ka sani ba ka sani ba shikenan babu wani lokaci na biyar a duniya to sai dai ka duba kuma ka gani a cikin wannan shine ya ba da hadisi manzo Allah man a dafa shakara wabtala fa sabara wa zalima fa gafara wa zulima fa gafara ce wannan hadisan guda shine zai nuna maka an fita daga cikin wannan tsarin kenan man udiya fa shakara an baka ka gode wabtala fa sabara an yi maka jarabawa kai haƙuri wa zalima fasta gafara kai akai zalunci aka nemi gafara wa zulima aka zalunce ka fa gufira kai kuma ka gafarta shikenan to wasiƙar da muke ciki shine wani ma ka tawo biyar ila bal umarai shau jan ya rubuta wasiƙa zuwa ga waɗansu shugabanni wa nasuhu ba'da al-basmalati was salatu was salamu ala rasulillah wa ba'da alhamdulillah misal jami'a ma asnadihi ala nafsihi yayi godiya wa Allah irin godiyar nan wanda ubangiji yayi kirari wa kansa fi hadarati zatil aliyya cikin hadararsa zatin sa al'aliya min haisu la tsala aligari alaihi ta gurin da babu wani bawa da ya itlai a kansa dalla jalaluhu ya ɗaukaka ya buwaya wa azza kibriyahu ya kambama ya girmama wata ala izzuhu ya ɗaukaka ya cika wata ƙaddas majiduhu ya tsarkaka ya ɗaukaka ya sulkita ila donatul yatima wannan wasiƙar ta je hannun wato addurra fasfa na yatimatun wato kaman durratul yatima suna kiranta kaman a ce me sunansa zinari ɗaya wa nismatul kalima nasma ce mai girma zi ausafin jalila ma'abuciyan sifa maɗaukakiya sharfan wajen ɗaukaka wa halakal bahiya da ɗabi'a kuma mabayyani tarfan wajen burgewa wajawanibul wasi'ati kuma janibi ne melwaci kanfan wajen tsarkaka aljauharatu jauhara alfi in ɗabaƙat alaiha afradul ahya wanda ta kife ko ta rufe da ɗaiɗaikun rayayu sarfan da kwasfanta fulul shama'il mai daɗin ɗabi'a karimul akhlaqi mai girman ɗabi'u masu kyau wal fada'il daraja alha'izu kasbus sabti wanda ya kwashi wato wato kasbus sabti wajen rigayi ila malakin kulli gali da wajen wajen mamallakin dukkan abin da yake mai madaukaki ko ko mai tsada wal murtafa'i da guri madaukaki fi aujazil izzi wajen gajiyarwan buwaya ila ma'ani katul ma'ali zuwa ga race nan na ɗaukaka rafi'ur rayatul ula madaukakin tutan nan na ɗaukaka wal karami da karamci wasani madaukaki bi ulu himmatihi da ɗaukakan himmansa an mawqifin zilli daga matsayin nan na kaskanci wata hame da tuhuma man ahada kaddihi min Allah junudul izzi wanda ido na gani daga rundunan nan na buwaya ya kalle shi wata aidi da karfafawa wa ahara at ilahi mahu ya kwaranyo zuwa ga kiyaye shi sawadikul jalalati marigayen ɗaukaka wata firiji da kaɗaita, man tsala shamsu sa'adihi wanda ranar arzikinsa ya bayyana fi sama'il majadi a saman nan ta ɗaukaka wal ula da ɗaukaka. Wasu ya ubadarihi haskensa ya bayyana fi ga ya hidul wakati a cikin duhun nan na lokaci. Kattajalla ya bayyana a'ani ina nufin bai zalika da wannan mai wannan siffa shine amirul muminina. shine amirul muminina kaji wannan irin maratis na tashbihat yana son yayi magana wa mai martaba shine halifatu rabbil alamina shine halifan ubangijin mu sayyidina mulana shugaban mu majibancin lamarin mu shine fulanun bin fulanun sharif al-asli wanda kuma jikan annabi muhammad wasiƙa ta je wajen sani al-majidul asli Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ya ce, Min katirihi mai rubuta wannan wasiƙan ilaikum al'abdul faƙiyar, shi ne bawan nan mabukaci ilallahi zuwa ga Allah, Ahmad bin Muhammadu shi ne godiya ɗan Muhammadu attijani al-Hassani. Haza wannan wani tsalullah halaka, ina roƙa maka Allah, zallat azamatahu. wato buwayar ta girmama wa taƙaddasar asma'uhu sunayensa sun tsarkaka wa sifatuhu da sifofinsa an yi dima ala sayidina Allah ya dawamar wa shugabanmu a wasifin riyahi nasrihi iskan nan ta mai kaɗawa na taimako wata ayyidi da ƙarfafa shi wa an ya hullahu ubangiji ya saukar masa min riyalil huda na daga dausayin nan na shari'a wa mahalli taufiƙihi gurin dacewa sau tasdidihi da dacewa wa an yamla a ƙalbihi Allah ya cika zuciyar sarki bilhaufi da tsoro min Allah na Allah fi sirrihi wa alaniyati oye da bayyanansa fa inna tilkal martabat wannan martaba ma sa'ida man sa'ida fi darini illa biha wannan irin martaba fa inna tilka almartaba ce wanda ya samu wannan martaban to ma sa'ida man sa'ida fi daraini babu wanda ya azurtu a duniya da lahira illa biha sai ya samu wannan sifofin ne yake samu wannan arzikin Allahumma arzuquna bi wala faza jaridan lahi babu wanda ya samu ya rabauta da yardan Allah man faza wanda ya rabauta fi duniya wal akhirati duniya da lahira illa bi hashe da wannan sifofi wa ya laha min martabatin ya mamakin wannan daukaka tarakka bil abdi ila aujil malik al ala ma'ali wanda yake hauhawar da bawa zuwa ga isa matuƙa na ɗaukaka wata tsahirihi wanda suke tsarkake shi min raza'ilil akhlaqi daga munanan ɗabi'u allati tuhbadu bi ila hazizil ittisaf wanda take saukar da shi zuwa ga haziz na siffa bil awsaf radiya al bawali ya saukar da shi daga siffofi wanda suke radiyatu radiddigagge wanda aka watsi da shi ya komar da ɗabi'u maɗaukaka ya saukar da ɗabi'u makaskanta kai innahu wali zalika ubangiji shine majibancin lamarin haka wal qadiru alaihi kuma shine mai iko akan haka wa ba'du bayan haka fallazi usika bi kulli wasiyatin wasiyar da zan maka ya kai wannan sarki bal ya wajibatun min man halafaha halaka wajiba ce a yi maka wannan wasiyar wanda ya saba mata halaka zai halaka wa huwa lakatmu amma zakarnahu amma zan boye abinda zamu ambatan maka laka qabl tun gaba summa lakatmu mutlaqan sannan kuma a boye ma gabaki daya dan gairi istisna'in ba tare da mun mun rage maka mun yi maka cogewa ba fal asraru domin shi sirri quburuha sudurul ahrar mabinnansu wanda ake binne su shine kirazan yayaye wal asraru quburaha su sirori kabarin su sudurul ahyari kirazan zababu wal asraru sirrori quburaha kabarrukan su sudurul kibari shine kirajan manya qala ba al kibari wasu daga cikin manya sun ce asirru ko nan yace alaisa السر عندي في بيت له غلق باء مفاتيحه والباب مقفول وليس يكتب سرا إلا ذو كرم والسر عند لئام الناس مبذول السر عندي شو جاني كيف في بيت له غلق yana cikin ɗakin da na kulle shi ba a tuma fati wuki din na jefar da shi ya fadi wal babu makfulu kuma kofa tana kulle walaisa ya fito sirra illa zu karami duk mutumin da ka faɗa masa sirri ka ji ya faɗa to ba ma'abucin karamu ba ne ma'abucin sanin sirri to baya bayyana shi wa sirru inda li'amin nasi mabzulu in ka ji sirri yana bayyana to a wajen li'amin nasi ba cikin wajen mutane masu girma ba wallazi tasma'u fi wasiyati wanda abinda zaka ji cikin wasiyata annahu mastajana adil wasiyati min ghairihi baya wadatarwa ga barin jin wasiya daga wani la karimin wala kamilun wai a ce mutum dan ya kai wani matsayi a ce ba zai ji wasiya ba a babu zai ji wasiya a kowane guri yake ilam ka sani an Allah azza wa jalla ubangiji karwalla ka amru halittihi Allah ya jibantar maka lamarin halittansa wa atamannaka ala biladi ya baka amanan garinsa wa ibadihi da bayinsa a hannunka fa anta aminun min umana illahi fi faladillahi wa ibadihi kai amincacce ne cikin amincin da Allah ya ma ya turo mu daga gare shi ya baka garinsa ya baka bayinsa a hannunka wallahu sa'iluka an amanati ubangiji kuma zai tambaye ka akan amanan da ya baka wa an ma fa'alta fiha ko me ka aikata cikin su fa hazar min Allah ka ji tsoron Allah an yaji duka faratta kar a same ka kayi sakaci a wuce tagalta an amrihi bil adil ko ka shiga wani wa lamarin duniya ka kafar su ka kiyaye lakin sai dai takmilul amri yanda lamarin zai cika maka min kulli wajahin ta wani kowane fuska la yustata'u bi hukmil waqti ba a yin jin daɗi ba a samu da hukuncin lokaci wal hali da hali wa adawin mahawi ko? wa adami masa'ifi ka gani masa maha maha maha maha larabcin da ya tsayi ba yawa da kuma adam musa'i wa adam qadiliyyati fil khalqi al insafi rashin insafi da rashin muqabala fil khalqi lakin lekun sayrika tafiya ka ta kasance ala haddi qaulihi ta'ala ta tafi akan manufan tafiya fadin ubangiji fataqullaha masada'atum ku ji tsoron Allah daidai ku kokarin ku wa ala haddi qauli sallallahu alaihi wasallama da haddin fadin manzo Allah idza amartukum bi shay'in faf'alu minhu masada'atum idan na hore ku da wani abu ku aikata gwargwadon inda za ku iya wa idza nahaitukum an shay'in in na hane ku da wani abu fantahu ku hanu wa azaruka bima sanita ina tsoratar da kai bima sanita da abinda zaka ji min al-hususiyyati allati a'taytuha min min fadlillah wanda hususiyat aka kebance ka da ita na daga fadlan Allah fala ta'amanu makarullah karka yadda da makarin ubangiji fi halin min al-ahwali da kowane hali قال سبحانه وتعالى Ubangiji ya ce, Fala ya amanu makarun lahi illal kawul khasirun ba kowa ne yake amincewa da makarin Ubangiji ba sai mutumin da ya hasara Allah ya kiyaye. Fa inna lillahi subhanahu wa ta'ala min wara'i hususiyati makaran. Ubangiji bayan ya maka kyauta to akwai makari kuma da yake bin ka da shi. Wa tadbirin kuma yana bibiyan ka wa giratin kuma yana da kishi ko za ka ɗauki siffansa ka yi amfani da shi. Yukazu abduhu biha da wannan yake kama bawansa da shi nan haisu laye zunu ta inda baya zato an baka waɗansu hususiya ko kuɗi ko ilimi ko lafiya ko kyau ko menene ma dai to in aka baka wannan hususiya to akwai makarin da yake dinka akwai kuma tadbiri da ke dinka akwai gira kuma da yake dinka wa in kana min zawlin hususiyati ko da ka kasance ma abucin hususiya ne wa usika ina maka wasiya fi zuwa fa'i min alkhalqi ka ji tausayin raunana fa innahu mahallu nazarul lahi min khalqihi domin su Allah yake kallo daga cikin halittarsu fa ala qadar itina'ika bihim gwargwadon yadda ka damu da su tartafa rutubatika inda Allah kai kuma daraja ka za ta tashi a wajen Allah wa usika ina maka wasiya bil mazlumin da wanda aka zalunce su ya kulu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yana cewa mimma ma'anahu daga ma'anarsa man walahu Allahu mulkan duk wanda Allah ya bashi mulki fa atahu zawul hajati mai bukata ya zo masa fa ta jaba anu yake da ya ganshi ita jaba Allah min hajati shi ma Allah zai tsare masa bukatarsa al hadith wannan hadisi ne wa manahu manasa ini ta ga ilallahi fi amrin nazala bihi idan ya bukatu zuwa ga wani al'amari da Allah ya saukar masa farfa hajatu ilallahi ya dauki ya daga bukatar su zuwa wajen Allah mustajisan yana neman taimako mai ma nazala bihi saboda abin da ya saukar masa yi ta jaballahu min hajatihi ba za a biya mar bukatan ba fala yusaftu ilai ba za a waiwaya a gare shi ba wala ya aba ubido aihi ba za a ba za a karba addu'ar sa ba istigasati ba za a karbi tawassulin sa ba fallah Allah ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah dabbir kai ma tarba rabbuka ka duba ka ga ta yaya ubangiji zai yadda da kai hawa izul mazlumina idan wa'inda aka zalunce suka zo wajen ka ka saurare su fala ta tadaffal karka karka kau da kai gaba da sola ta kar kuma kai sakaci wassalam aminci ya tabbata ga gare ku wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wasallam wasallam wannan shine wasiƙan da Shehu Tijjani ya turawa ɗaya daga cikin sarakuna daga cikin sharifai eh sarki ne amma sharifi ne wani ma ka taudi ila baba sadi yana daga cikin kuma wasiƙa da Shehu Tijjani ya rubuta zuwa ga sahabbansa wa nasu بعد البسملة نفس السبعينيات بسم الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما قال وأنا أظن أنك تبلغ قلبك يا شيخ جاني كيتشي مسا bayan sallama da salati wa annabi yace wa ana azunnu ina zaton annaka tubuli kalbaka ka rufe zuciyanka bi ma sanyita wuqahu saboda abin da kaji ya faru li fulanin akan wani zannan ninka anni asartu alaika domin kana zaton na zabe shi na barka fa alam ka sani anni lam yaqa minni shay'un babu wani abin da ya shiga cikin zuciyana lakinni abaraka bi amrin la ilmu bihi li ahadin huwa ina sanar da kai ne da labarin bi amrin la ilmun bihi li ahadin babu wanda yake sani da wannan huwa sai Allah anna lillahi ubangiji madaukakin sarki anna lillahi nafahatun ubangiji yana da nafha shi nafhan nan wato me zan fasarta shi kaman busa na kudura kawai in Allah ya yi haka in ya kalli ku ce duk nan kun zama yan aljanna kawai sai ya wuce na kenan ya ce duk nan kun zama masu mulki misali ce duk nan da ku shugabancin Kano haka shi nasa ne kawai in ya yi nasan baya baya dubawa waye da waye ko ka cancanta ko baka cancanta ba kawai sai ce ya dora ka eh ya ce zaka yi zaka zaka zama shugaban kasa eh sai kuma shi shi ya maka wur sai da komi ka kama sai ka kai kuma eh kuma kowa yana mamaki ai baka taba yin aikin gwamnati ba amma kuma ga shana Allah baka kuma ka dabbarar da mutane da ake mishi to na kenan eh watauki'at min al-gaibi shine sa hannu a gaibance an yi maka saini ya fi hali man ya sha'u ubangiji yana yi wa wanda ya so ne walakin na subhanahu wata'ala sai dai ubangiji ya fasu tilkan na hata ala aidi suwari Allah yana tada wannan busan ne ta hannun waɗansu surori min al-gaibi a gaibi ya zaharu Allah mutasawwiratun Allah zai bayyana shi a jikin wani sura fi suratu ba'd al-awdiyai a cikin suran waɗansu waliyai a jikin su yake bayyana abin eh ko al-ahya rayayu aw al-amwat ko mutatu halqa tilka suwar zaka game da wannan suran ba'd al-asrari za a je wa maka waɗansu sirori allati ya qau an halqa ila wanda zaka abkar da wani aiki aw in fi'alin ko waɗansu aikace aikace aw ba'd an-nafahati ko wani busa liman aradalla da wanda Allah yake so fin naumi aure ya kazati ko a bacci ko a fili eh za a ga wani wali haka kawai shine duk wannan nafha din yana tasiri wali ya kalle ka ka zama dan aljanna shikenan ubangiji ne ke yin haka a jikin mutane nafha din ke eh wali yana kallon ka ku ci abinci da shi ka zama dan aljanna ka juya takalminsa ka zama dan aljanna eh ya kalle ka haka kawai ba sai ya maka addu'a ba sai ka ji kai ka zo kana neman siyasa ne na mulkin gwamnati ya ce an baka gwamnati duk bala'in da zai kai ne gwamnati an riga an gama kuma ba canzawa amma yana fitowa ne min suwaril ahya'i aw al amwati liman arada Allah ga wanda Allah ya so kin nau'i aure kazaci fa yantafa biha sai mutum ya amfana da ita mun ulike man ulikiyat ilayhi wanda aka jefa masa wa yaraha ya ganta ai as-suratun fi suratun waliyin ya arifu a cikin wani suran wani wali ko da ya san shi sai ku da ce man nala zalika afani sai ya ji fulani sir wanda ya samu wannan sai ce a dani sai ya ji fulanun wane ne ya bani wani sirri wala ilmu li zalika al-wali abako bai san waliyin ba bi shay'in da wani abu ma zikir daga abin da ya faɗa summa in shi zai gani shi kansa waliyin an yi aiki da shi ne daga nafha din eh suma inna man waqa sannan abin da ya abku lahu gare shi zalika sharatu shine sharadin intifa'u aikin sa an ya duma itiqaduhu yayi itiqadin sa akan wannan waliyin ne wata azimahu ya girmama li zalika alwali ga wannan wali alladhi waqat suratu ala surati wanda ya ga wannan surarsa fa in sa itiqaduhu idan itikadin sai ya munana fi zalikal wali a wannan waliyin allazi ja'atu suratu ala surati wanda ya ganshi a cikin wannan suran auna ƙasa ta'azimahu min kalbi ko kuma ya tauye girmama shi cikin zuciyarsa salabahu Allah sirrahu sai a cire sirrin eh eh sai a cire wannan sirrin eh salaba Allah sirrahu Allah kiyaye wata hawwalat alayhi tilka suratu sai a juya masa wannan suran bala ta ti abadan ba ta sake zuwa ba wala yana rusara abadan kuma bai sake samun wani sirri ba an gama kenan ya faɗi wa baqa fi dhullin wa ihanatin zai faɗi cikin walakanta da kaskanci intaha ya wuce wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima kaga wasiƙan yana nasiha wa wani ne yana ganin cewa akwai wajiya da ta faru to sai ga kamar shehu tijjani yana bayan wancan baya bayan su shine ke masa maganin cewa karka yi zaton haka ba haka abin yake ba nafha ce wani ma ka tawo biyi ila ba da sadi bi tunis ya rubuta wasiƙa zuwa ga babin sabansa a Tunis. Badal basmalati bayan bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama yayi salati wa manzala wa ba'du bayan haka nas'alullaha ina roƙon Allah azza wa jalla ya ɗaukaka ya buwaya an yi nazila alaikal ludufa ya saukar maka da ludufi wa rahat da hutu mimma tashtaki min wanda kake kai ƙara kansa wa nas'alu subhanahu wa ta'ala na roƙon ubangiji an yanzu rafika ya kalle ka bi ainihin lutufiwar rahmati da kallon nan na tausasawa da rahama wal mu'afati min kulli baliyatin Allah ya warkar da kai daga dukkan wani bala'i wa an yubligar ka jami'al amali ya isar da kai dukkan kujera na gurinka wa ya takaffala ubangiji ya jibanci lamarin ka bi qaba'i jami'a hawa'ijika ya biya maka dukkan bukatun ka fi duniya wal akhirati duniya da lahira ونسأل الله منه ونسأل منه سبحانه سبحانه ina roƙo wajen ubangiji an yi fi ba alaika buhurul hairati Allah ya kwaranyo maka kogunan nan na alhairai wal barakati da albarka fi duniya wal akhirati duniya da lahira wa an yi ba alaika Allah ya kwaranyo maka buhurul ridahu kogin nan ne yaddan sa wa fadali da fadalan fi duniya wal akhirati amin wa ma ma katabtuhu li abinda ka rubuto min wa abartani bihi ka bani labari min tasarrufatil auliya isadiqina wanda waliyan da suka wuce da suke yin tasarrufi talaban kana nema minni an af'ala fi dararika wato in yi cikin damuwarka misal zalika akan wannan kai tastariha dan ka huta fal jawab to ka jini anna ahwal al awliya dabi'u na waliyai la tajari ala qanunin wahidin ba ta tafi akan hukunci ɗaya bane wala fi sabilin wahidin ba kuma matafiya ɗaya bane wala haisu kullu man aradu ba kuma duk inda suke nufi bane bal al'amru fi zalika muwakkalun ila Allah ana in kana son zaman lafiya Allah yake ba wa kan eh jariyan shi Allah shine zai gudanar ala kanunu mashi'atihi yayi maka irin yanda yake so sai ka yi irin abin da waliyin bayan yayi fama kama waliyun fi amr bi ikhtiyarihi babu wani waliyi da ya zauna akan zaɓin sa wala tasarrufu waliyun fi shay'in bi amrihi babu wani waliyi da ya tasarrufi cikin lamarin sa wa irati da manufansa bal zalika wannan kullu jarin ala hukum mashi'atullah wannan yana tafiya ne akan mashi'ata ubangiji baina huwa al-fa'ilu lima yuridu ubangiji shine yake aikata abin da yake so fa kam min waliyin za ka ga waliyai ya jari fi izharul karamati yana bayyana bayyana yana tafiya akan bayyana karama ala qanunul ladhi ta'allamahu al'amatu amma mutane sun san wannan wato mutane sun san ya bi hanya kaza ne yayi kaza shine amma wa kenan har su sha'a ta yadda ya so wa kaifa sha'a da yadda yake so wa kan min waliyin zaka ga wani waliyin kuma azimul qadari mai girman matsayi alil makani makaminsa ya kai kada adbara anil kauni ba ruwan shi da kaunu kada adbara kau kada adbara anil anil kauni billahi saboda Allah bi haisu Allah ilma lahu bi kulli ma su Allah ba ruwansa da wani abin da sunan shi karama kawai ya shagala da Allah ne ba ruwan shi da kaunu fa iza arada tasarrufa idan ya so ya yi tasarrufi wa izharul karamati ya bayyana karama ala haddi ma huwa ma'rufun lil awliya a gwargwadon inda abubuwan da yake gudana na daga wale muni anin zalika za a hana shi bi hukumil mashi'atin lahi da hukuncin mashi'an Allah li amri saboda wani al'amari ya alamuhu Allah la ya alamuhu gairu wanda Allah shi ya san me yasa ya hana shi wanda ba wanda ya sani shi Allah qala junaidu junaidu al-baghdadi yana faɗa radiyallahu anhu laqad mashadil yaqina rijalun alal ma'i wadan saboda yaqini sun yi tafiya akan ruwa ba su nufi ba wa mata lil adashi rijalun afdal minhu akwai wadansu kuma su kuma sun mutu suna suna jin kishin ruwa kuma ga su sun ji wayannan din matsayi eh eh kuma afdal minhu eh summa inna al-amr alladhi talabtahu minni abinda kake nema in yi fi tasarrufi in yi tasarrufi zawali darari ka dan gusa da cutarwanka lam ajid ilayhi sabilan ba sa ni wannan aikin ba wala hilatun ba ni da dabara wala ta'wilan kuma ba ni da karfin yi wa kullu bi qada'illahi wa qadari duk abin da ka ga nayi haka Allah ya hukunta ya so wallahu yaqulu al-haq ubangiji yana faɗan gaskiya wa ya hadis sabili shi yake shirarwa wal hawasu su keɓantattu ala jumlatin wa tafsilin sun zo a jumla sun zo a tafsil la ta da kulu ta hatal kiyasi ba sa shiga ƙarƙashin kiyasi wal hukumu lillahi hukuncin dai na Allah ne bi hukumul mashi'ati da hukuncin mashi'a safiya ne a hawali na cikin dukkan halayen mutane wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam intaha min haddihi harfan harfan min gairi wasidatin wasu kun shau tijani ya cika za mu shiga masailul fiqhiyya wa fatawihil ilmiya insha Allah gobe kenan eh wannan ya isa mutum ya gane duk abin da kake gani ya gudana akan abin da ake bayarwa to mutum zai dauki nashi ne kawai amma lamarin abin ba haka bane eh al'amru biyadillahi ba kowane wali da ka gan shi ya sarrafa wani abu an sa shi ne kawai yayi babu wani abu na mutum wai wa amri bi amrin lahi in qultu kun yakun wa amri bi amrin lahi umarnin Allah ne ba wani abu bane abin to amma mutane suna ganin kaman wani abu ne daban babu wani mutumin da in kana son ka zamo wali to ka ba wa Allah kanka shi ya zaba maka yadda yake so da kai ba yadda kake so da shi ba to amma akwai fagen da za ka roƙi Allah ka ɗan fake ka faɗa wannan dai Allahumma ja'al shi ikhtiyari ikhtiyari ka to ana ɗan baka dama ka makale amma sai ka san adabud du'a'i kuma in baka san adabin du'a'i ba shi ko ba za ka iya ba sai ka yi ma a kama ka shi yasa duk lokacin da wali ya neme ya yi karama to za a yi ba a cikin arzikinsa in ka nemi ka yi karama wani ya bata maka rai ko kana son ka yi wani abu to in ka yi karaman dan manufanka kai ne ka nema a cikin zuciyarka to a cikin arzikinka za a ɗauki wani abu a yi destroying ɗinsa shi yasa ke cewa alkaramatu hailun rijali wato haila na mazaje in mata ta sallah in mata tana haila sallah ta yana cika to ka gani ka ga ba ta yi ba to shi yasa idan ka yi karama dan kanka to haila ne ka koma baya ne a cikin abokanan tafiyanka za a yi maka to amma kuma za a ciro wani daga cikin arzikinka a bayar amma idan Allah ne aka taɓa ka ka yi haƙuri ka kau da kai shi ya yi wannan kuma ka ci fari ba abin da zai taba ka ubangiji ne difa'i Allah mene ya inna Allah yudafi an allazina amanu kenan to an tunkuɗe maka abin ne sai a yi dan a ga wannan ba wani abu ba abin da za a taba maka to kaga ashe ba kai kake ba al'amru amrullahi eh al'amru amrullahi ne shi yasa da ga shi ba son karama da yawa baya so yau yana son almajiransu su kiyaye da ga karamominsu ba masu fitowa fili ba ne haka to wa'inda mayaka daga ciki to su ne kamar su shi ibrahim rayahi wato wa'innan mayaka ne eh wa'inda suke kewaye da shehu tijjani wannan su duk abin da ya fito za su yi karaman don koma a zauna lafiya eh saboda marasa hankali to ana samun irin wa'annan eh suna kewaye in ka fito da abu na za a kawar da kai ko ka je kai wani kulumboton ka sai a tattara a watsar a cire to duk ana yin haka amma ba shine asalin manufa ba kuma ba shine kuma ake son kowa ya zauna a kai ba Allah ce nake mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima gulik wala hatim lima sabaq anasir lakin hak wala hadi ila siratika al-mustaqim وعلى آله حق قدر مقدار الذي لا تنتم له الأزل ولا أبد الزمن ومكان مضروبة في كل عدد بعدد واحد لمكان واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين